إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan dare wanda shine daren juma'a daren 26 ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 26 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2022 wannan kuma insha Allah shine darasin mu na 79 cikin jirgin darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa ibn Taymiyyah ya rasu a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya rubuta wannan littafi ne dan bayani akan fiqhun musulunci game da shugabanci da irin nauyi da ɗawainiyar da ke kan shugabanni da tsare-tsaren da ya kamata shugabanni su gudana a kai ƙarƙashin hasken sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya saka mishi da alkhairi ah zamu tashi inda malai yake cewa faslun ga wata gaba wa amma al-hukm fil amwali fa yajibu al-hukm bayna an-nasi fiha bil adli kama amara Allah wa rasuluhu mithlu qasm al-mawarith bayna al-waratha ala ma jaa bihi al-kitab was sunnah malam ya ce faslun ga wata gaba a wasu nuskokin wanda ba wannan ba akwai wani ƙarin zance wanda malam ya kawo shi a cikin hashiya ta shafi na 217 wanda za mu tsallake shi saboda ba shi ne a tafin ba ga alama wasu ne suka kakkara kuma za mu ji wasu maganganun za su maimaitu a cikin matan da ya ce wa ammal hukumu fil amwal daga cikin aikin da ke kan shugabanni responsibility da ke kan shugabanni akwai yanke hukunce-hukunce da suka shafi dukiyoyi tsakankanin mutane fa yajibul hukmu bainan nasi fiha bil adl kuma anan ma abin da yake wajibi akan shugabanni idan an zo akan abin da ya shafi mu'amalar dukiya abin da yake wajibi akan shugaba shine ya mutane hukunci da abin da Allah ubangiji ya saukar da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar na adalci mislu qasmil mawarith alal misali kamar al'amarin da ya shafi raban gado idan wani ya rasu ya bar gado a rabawa kuma gadansa bisa abinda alqur'ani ya nuna bisa abinda yazo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa yajibu qasmul mawarith bainal warasa ala ma ja'a bihi alkitabu was sunnah wanda yake wajibi shine a raba gado tsakankanin magada bisa abinda yazo a hasken sunna da alqur'ani mai girma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce inna allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa wala wasiyata liwarith lalle Allah ya baiwa kowane mazowin haƙi duk wanda ya cancanta a bashi gado a dukiyar mamaci to Allah ya riga ya ambaci gadon shi kamar da yake a cikin sutun da zai yusikum Allahu fi auladikum da ayyun da suka biyo baya duk wanda ya kamata a ba an ambace shi kuma an ambaci abin da ya kamata a bashi a dukkan yanayin da ya kamata a bashi wala wasiyata liwarithin daka ba a zuwa kuma daga baya mutum kafin ya rasu ya faɗi cewa a ɗauki dukiya kaza a ba wani bayan wanan nan kuma yana cikin waɗanda Allah ya lissafa ya ce dama a basu baya halasta haka wannan hadisi ne tabbatacce wani bangare ne na hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito da Ahmad da ainihin wato al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Daraqutni dukkanin su rawaito shi ta hanyar sahabi wanda wato Abu Umama kenan al-Bahili radiyallahu anhu walamma zakara Allah al-fara'ida fara'ida amud an-nasb fil usmin al-usul wal furu'i wa fara'id al-atraf min az-zawjayn wal kalala qala subhanahu wa ta'ala yace walamma zakara Allah al-fara'ida a lokacin da Allah ya ambaci kasan masu cin gado fara'ida fara'idal fara'ida umudin nasabi min al-usul wal furu' ya ambaci gadan waɗanda su ne ginshikin dangantaka min al-usuli iyaye da kakanni kenan wal furu'i da kuma ƴaƴa da jikoki waɗannan su ake cewa umudin nasab a gado wato wanda suke ginshiki wanda da aka buga aka raya su ne asalin magadan mutum sannan wa fara'idal atrani da kuma wato gadan waɗanda suke a gefe kaman wanne minaz zawjaini kaman ma'aurata kaga ma'aurata aure ne daga baya ya kulla zumunta da gado tsakankanin su sabanin iyaye da yaya ko jikoki da kakanni yace wal kalala da kuma mutumin da yake bayi da mata bayi da ɗa bayi da mahaifi wannan shi ake ce makalala wato wanda bai da magada na asalin jini sai dai ɗan uwa ko wasu makusanta shine kalala to bayan da aka ambaci waɗannan qala subhanahu wata'ala sai Allah ya ce tilka hududullahi waɗannan sune dokokin Allah wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi dokokin Allah da manzo yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar to Allah zai sanya mutumin a cikin aljannataku wanda koguna ke gudana karkashin su khalidina fiha kuma za ku zama masu tabbata a ciki Allah ka sa mu ciki wa zalikal fawzul azim kuma wannan rabo ne mai tsoka ma'ana wannan abin da ya shafi duniya da dukiya din nan idan ka aikatar da shi zaka samu wannan ladan zaka samu wannan daukaka Allah zai saka aljanna wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududa yudkhiluhu naran khalidan fiha wanda kuma ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne hata aina jiki malam da ka cire shi ne kawai cire ta wannan su da yake kara. Yanzu me yake ci? Yudkul hunaran khalidan fiha walahu azabun muhin wanda kuma yake bin wannan doka ta Allah ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya ta'adda hududahu ya ainihin kibin doka Allah ya wuce iyakokin da Allah ya dukulu naran khalidan fiha Allah zai shigar da shi wuta ta zama wurin tabbata shi walahu azabun muhin yana kuma da azaba wata ke za a wulakanta shi a cikin azaba Allah ka tsare mu wato bayan da Allah ya bayani akan wannan rabe-rabe na dokokin gado sai kuma ya biyo baya da alƙawarin ni'ima da aljanna ga wanda ya bi abin da Allah ya ce da kuma alƙawarin azaba da ainihin wato wulaƙanci ga wanda ya ƙi bin abin da Allah ya ce. Wannan ya nuni zuwa ga cewa, kamar yadda ibadoji suke da wato muhimmanci wajen tsiran mutum a lahira, kiyaye abin da Allah ya ce a cikin ibadar, to haka nan ma kuma mu'amala, me yake wannan ƙaran wani? Idan Allah a kashe ta. Dole ya duhu wani babu fitilla. Iban gane yadda wannan abin ki faruwa bane yanzu me kake me kake so me kai kai ritu ne kake kowai to an bude shi man babu ta za a yi yanzu katin nan zai yi ko ba zai ba kawai malam mu tsaya fa yumna al maridu an yakhussa ba'da al warasa bi aqiyatin aw wasiyatin aw yahtala ala zalika dan haka a shar'ance an hana mara lafiya mutumin da bai da lafiya yaga kamar ajalin shi ya zo ko kuma yana gabda zuwa ga rasuwarsa to an hana shi keɓance wasu daga cikin magada ya musu wata kyauta ta musamman ko ya ba da wasiya cewa a ba su kaza ko ya ce kar a ba ne to duk an hana au yahtala ala zalika ko ya wata dabara kamar ya siyarwa da wani cikin ƴaƴansa ko cikin matansa wani abu ya mai arha galala kamar gida ko wata kaddara ko wasu security bonds ko motoci ko wata abin nan a share kai wani dabara don ka siyawa wani ko gonaki don wai shi ya samu abu fiye da sauran to duk an hana wannan aw yashhada aw yashhadu ala iqrarin qad luqinuhu aw arafu butlanahu kuma an hana ku da kuke wurin ku shaida akan wata wata yarjejeniya ko wata kyauta wadda an san ba daidai bace shi an hana shi yayi mu kuma da muke kewaye da shi masu jinya ko abokansa ko amintattunsa ko lauyoyi ko wasu wanda suke wurin to an hana ku kuma ku yarda ku zama shaida akan wani abu zai zama na zalunci yace to ku shaida na baiwa matata ko ɗana wani kaza ko an mutu wannan baya ciki ko na mutu wannan bai cikin gado to kar ku yarda ku yi wannan shaida domin zalunci ce barna ce walidhalika tuwarrafu nisa'u sigaru bi khilafi ma kana alai an jahiliya da haka hata mata ƙanana ana ba su gado saɓanin abin da annisa'u wasigar da mata da ƙananan yara ana ba su gado saɓanin abin da aka sani na al'adar jahiliya al'adar jahiliya to matan aure ba su da ba su da gado hasali ma suna iya zama kayan gado su kansu ana iya samu a cikin ƴan uwan mijin ko ƴaƴan shi wasu ma su gaji sannan yara ƙanana ba a lissafi da su sai dai manya to musulunci ko abin da yazo nuna cewa da yaro dan shekara 40 da wanda aka haifa yau kwanan shi 40 duka abin nan dinsu daya ka san su daya in dai dukan su yaya ne to ka san su daya haka da wanda yake ya ya, ya, girma ya yi makaranta ko ya iya sana'a yana da wadata da wanda bai da komai ba za a ce to wani tun da kai kana da wadata bari a cire sunanka ba shi ma yana nan za a bashi gadan baban shi ne ko kuma a ce tunda suwa na ba su da shi su bara a ƙara musu ko kuma tunda suwa ne su mahaifiyarsa ta daɗe a nan gidan to ya kamata ita a ƙara su a ƙara musu wance kuma yanzu na aka auro ta ba da jimawa ba ita bai kamata na ta yi kai ba musulunci da ya riga ya raba kowa abin da za a bashi babu wani fifikon kowa za a bashi ne daga gwadon status ɗin shi a cikin wannan family ina fata mun gane wannan ya ce wa ma kada ada ilaihi kasirun min al-a'rab da kuma abinda da dama daga cikin mutanen ƙauye suka koma suna yi abinda ake a jahiliya na wannan zaluncin mutanen ƙauye sun dawo suna yin shi yanzu da mutanen birni ma ma'ana tun zamanin su ibn taymiya an fara wannan zaluncin kenan yanzu kamar yadda kaga ana yin su idan mutum ya rasu to fa gado sai wanda Allah ya ci shi musamman matan aure ana kwace musu gado musamman wata ke ƴaƴanta ƙanana ne wasu kuma wadda ainihin dama ba a santa a dangin ko ƴaƴa waɗanda suke iyayensu ba sa kusa duk ana musu wannan ma'ana dan kuna da gonaki yanzu a ƙauye babanku ya baro ƙauye ya dawo birni idan baban shi ya rasu kakanku to ba ku da gado ku dama ka sani dama ku tunda babanku ya riga ya tafi ba ku da komai ba gara ku sayar da za ku kawai ku nema abincin ku na yan bariki mutanen ƙauye ba za su ba ku gado ba ba za su ba ku dabbobi ko gonaki ko gidaje ko wani abu ba ko kuma irin wannan gado da yanzu za a zo an bar gado ba araba ba sai a ce jirgin ƙasa ya biyo ta wajen titin mota ya biyo ta wajen an mai da wurin za a yi refinery to shikenan sai ga an ɗebo miliyoyi an dunkula an ba an ba masu masu wurin shikenan fa manyan ne suke cinyewa zalunci gashi nan ta ko ta ko ina to wannan duka zalunci ne ba daidai bane shi sa ake so a raba gado akan kari a ba kowa in ya so daga baya in abin yayi daraja shikenan kowa yayi daraja ne a matsayin naka ne wanda nashi bai daraja ba shikenan Allah ne bai kaddara ya rarraba arziki ba ina fata mun gane wannan yace kamar yadda mutanen kauye suka koma suna yi mutanen kauye suna yin wannan ainihin sosai za ga mace ba a bata gado sawa'un mata aure ce ita ko ya ba za a bata ba domin dama galibin gadon kauye menene gonaki ne sai a ce to su me za su yi da gona ko kuma ko da za a ba su sai a ɗauki wata gona wadda ba ta da daraja ko da ba ta ma da amfani tunda an san ba iya nomawa za su yi ba a ce to gana ku a haɗa su kamar takwas akan wata gona kunya hamsin dole kuma a cikin dai mazan za su wa da wani ya siya haka nan ba daraja kamar ya taimake su a dan ba su dan abin da bai kai ya kawo shi kenan su ƙara gaba duk irin wannan zaluncin Allah zai fita musu da haƙƙinsu yace wa yusawwa baina man sawwallahu bainahu wa baina waladil hurrati wal ama kuma dole ne a daidaita tsakanin waɗanda Allah ya daidaita tsakankaninsu kaman dan ya da dan baiwa mutum yana da mata aure ta haihu yana kuma da sadaka ita ma ta haihu to a shar'ance duka waɗannan ƴaƴan ƴaƴan shi ko matsayin su daya a wajen gado a yanzu sai mu kwatance kamar a ce akwai wata ƴar bora da ƴar mowa akwai matar da tace take da ƙarfi a gidan tana da fada a ji watakila saboda dadewa da suka yi da mijin ka san in mace ta dade a gida sai zama ta yi fawa mijin ma sai da ta yi da shi ita da yayanta wani ma bai sai aure ba sai sun yarda in yi ma ba su yarda ba za su ta mishi da kayan baya dole su ci mata ka san ana irin haka da haka yake faruwa ta riga ta yi karfi ta rike gida shi ma kanshi lallaba ta yake uwar gida da yake ta sarautar mata ko to kaga irin wannan sai kaga da ita da ƴaƴanta manya wanda sun riga sun yi boko dama wasu ma halalauyoyi ne ko yan sanda ne kasan kaga da hanyar da za a yi wata cuwacuwa sun sani waccan kuma an aota daga baya ƴaƴanta ƴan kanana ne babban su a ciki shine yake JS1 ya suka yi da waɗannan manyan ya suka yi ya wata ma amarya ce bata riga ta haihu ba ko kuma ko da ta daɗe ita ba Allah bai bata ƴaƴa masu ƙarfin faɗa a ci ba ko kuma akwai wasu a gefe irin ko kawunai da ƴan uwan ita wannan mata mai ƙarfi sai su haɗu duka sai a danna waɗancan a zalunce su to duk irin wannan Allah fa yana gani kuma zai kwace zai kwata musu haƙƙin su Allah shi kyauta waqad tanaza'a sahabatu wa man ba'dahum fi ba'di masailil fara'id sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su kaman tabi'ai kenan da sauran malaman musulunci sun yi rigingimu afwan sun yi sabani game da wasu mas'aloli na ainihin wato gado kal jaddi ma al ikhwa wal musharraka wal mu'am wal umariyatayn wa ghairi zalika akwai wasu masail na gado da aka yi sabani akan su daga ciki akwai waɗannan tarayya tsakanin kaka da ƴan uwa a wajen gado akwai sabani akan nawa ya kamata a ba kaka nawa ya kamata a ba ainihin wato ƴan uwa wane ne asibi a cikin su wane ne ashabul farahi akwai wannan sabanin akwai almusharraka ha aka yi kanta shi almusharraka sune wato a samu ƴan uwa ashiqqa da ƴan uwa li ummi su zo a cikin gado guda bayan an samu misali akwai akhin li ummi ko ikhwa li ummi sannan akwai isnani fasa'ida min al-ikhwatul ashqa yan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci mutum biyu ko akwai namiji a cikin su yan uwa wanda suke uwa ɗaya kawai da mamaci biyu ko uku sannan kuma sai ya zama akwai abin nan akwai kaka har ila yau ko uba kaka ko uba ga yan uwa ashqa ga yan uwa li'ummai to kaga ƴan uwa li'ummai suna da a a ko dai ɗaya bisa biyu ko ɗaya bisa hudu amin ko ɗaya bisa uku ƴan uwa li'ummai kenan ƴan uwa kaka ko uba yana da ɗaya bisa shida su kuma a ƴan uwa ashqa sune asaba za su jira ne to aka zo aka cire gadan ƴan uwa li'ummai aka cire gadan uba sorry uwa ko kaka afwan nace uba uwa ko kaka aka cire gadan wato a a miji ko mata akwai miji ko mata ba dauka misali mace ta mutu ta bar miji ta bar uwa ta bar ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya ta bar ƴan uwa wanda suke uba ɗaya uwa ɗaya to kaga miji yana da nisfu miji na da nisfu tunda babu ɗa su ko uwarta tana da ɗaya bisa shida su kuma ƴan uwa li'ummai ɗin nan suna da ɗaya bisa uku don ka kalla gadon ya ƙari ga asaba kuma suna jira domin zama asalin matsala daga sittani an kasa dukiya gida shida an ɗauki kashi uku an ba miji shine nisfu ɗaya bisa uku an ɗauki ɗaya bisa shida kashi ɗaya an ba uwa ba su kashi biyu ba shi kuma shine sulusi an ɗauka an ba ƴan uwa li'ummai ga kuma asaba wanda suke da ƙarfin cin dukiya duka su kuma za su zama babu komai kenan da sai Umar ya ce a ba haka zai ƴan uwa li'ummai din nan da su da ƴan uwa ashqa duka me ya hada su yanzu ƴan uwantakan wannan uwar sun kwanta a mahaifarta dukan su to wadannan ƴan uwa wanda suke ashqa su je da baban su bai da karfi anan sai zo sa da waɗannan ƴan uwansu da suka hada uwa ɗaya amma uba kowa da nashi shine musharraka sai su tarayya a cikin wannan sulusun wahum shuraka'u fi sulus domin ba haka ba ba su da komai su sun fi waɗancan dangantaka da mamaciyar domin suna haɗa uwa ɗaya uba ɗaya amma asalin abin da ya haɗa su da ita shine uwar cewa uwar su ce ɗaya to haka sai su aje baban a gefe sai su su haɗa a matsayin sa na duka yanzu kamar uwar ce kadai ta haɗa su shi ake cewa al-musharraka akwai kuma al-umariyatai wato wasu kabiya guda biyu da Umar ne ya fara aiki da su sai ake ce musu al-umariyyatin nisba zuwa ga Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu shine a samu uba uba da uwa a gado da kuma miji ko uba da uwa da mata kaga in aka dauki a miji da uba da uwa aka ba miji nisfu aka ba uwa sulufu uba ya ci saura ko kuma ɗayan a ba mata rubu'i ɗaya bisa hudu tunda babu ɗa a ba uwa ɗaya bisa abin nan uku shi kuma uba ya ci saura to sulusin abin da ya saura funsu ma baqiya ba'dal fardi shine zai zama na uwa in ba haka ba to ban ba zai samu komai ba kuma shi asibi ne to wannan rigingimin da Umar ya warware su cewa to maimakon a ba uwa sulusi gaba da ya bata sulusul baki domin me idan miji ne kaga shi miji karfin gadansa in babu da shine rabi rabin dukiya haka an aka bashi rabin dukiya ɗaya bisa shida ita kuma uwa abin da ya saura a cikin wannan ragowar kashi guda uku kaga sulfi shine kashi biyu kenan sulfi sulfi za a bata na asali ko kashi biyu sai uba ya zama saura kuma da saura mishi kashi daya sai umar ce to me a ba uba kashi daya a ita uwa a bata sulusul baki ba sulusul asli ba ko mun gane ita ake ce mas'alar umariyata ne to sai zama akwai jayayya tsakanin malamai ayi haka ko ba ayi ba abu ne mun jami'a yake cewa irin wannan masail din to fatawa na iya bambanta gwargwadon abin da malami ko alƙali ne ba da fatawa ya karkata zuwa gare shi fatawa tana iya bambanta abin da yake cewa kenan amma in ba anan ba duka sauran komai warewa ke ne yusikum Allahu fi auladikum li dhakari mithl hadhihi al-unsay fa kun fa in kunna nisaan fawqa thalathayn falahunna thumma talaq wa in kana wahida kaza kaza kaza kaza har zuwa ayar da ke can karshe ta karshe karshen sura duka komai warewa ke ne shi za gado baya daga cikin abin da ya kamata a yi rigima a kan shi domin duk abin da za a ba kowaye shari'ar ta ce a baka ta faɗi abin da za a baka to me yasa dinga yi rigima saboda mutane suna son su zalunci kowa yana so ya ci fiye da abin da Allah ya kaddara mai ko kuma wani ma bai da rabo a ciki amma yana so ya ya kutsa a bashi galibi musamman ƴan uwa ko waɗanda suke zawul arham shi za aka ce wai za a adar alqismata ulul qurba wal yatama farzuquhum wal masakin farzuquhum min idan waɗanda suke makusanta da marayu da kuma matalauta suka zo kusa to a dan san musu rabu saboda za su ta da kai baya ba za su ga rigima za su fitina mutane to a dan san musu su dan ji sauki sauki farzuquhum minhu ku ba su wani abu su samu arziki su ma daga ciki ne su muku a da fatan alheri in ba haka ba za su da muku rigima wani daga cikin ku kuma gadan na iya daukan sa a matsayin abin nan sojojin haya su rikita al'amari gaba daya ko kuma su zagaya su ta da wata kayan baya Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa kadhalika al-ilmu bil adli fil mu'amalat haka nan daga cikin abin da yake wajibi akan shugabanni ya zama suna da ilimi na adalci wajen mu'amaloli wato wajen businesses wajen transactions wajen duk wata hulɗa da za a yi ta kuɗaɗe minal biya'at kaman kasuwanci wal ijarat da abin da yake bayar da haya ijara hayan gida hayan mota hayan ƙarfin jikinka na services ɗinka ɗaukan ma'aikata lebo da makamantansu wal wakalat da kuma wato wakilci irin abin da lauyoyi suke irin abin da brokers suke wato dillalai da irin abin da duk wani wakili zai iya maka na wakilci wal musharakat da kuma kamfanoni wal hibat da kyaututtuka wal wuquf da dukiyoyi waɗanda ake taskace su su zama na Allah irin wakafi da masu arziki masu sallada suke yi na dukiyarsu ko gidajensu ko masallatai ko makarantu ko littafai ko wani abu da zai amfani al'umma wajibi ne zama akwai hukuma mai kula da duk waɗannan wal wasaya da wasiya da aka yi na dukiya cewa a basu wani kenan kaga ministries irin waɗanda ake ƙarshen larabawa da wuzartul auqaf wa shu'unul maliyya ko shu'unul diniya wato ma'aikatar kula da wakafi da al'amuran addini wajibi ne zama akwai sa kasashe kwamitin zakka kwamitin kula da marayu, kwamitin kula da ainihin awayar waɗannan. Ita kaga wannan ko a dokar tura akwai. Contract, law of contract shine irin wannan abubuwan. Da irin abin da ya shafi wato abin nan land law, dokar ƙasa, siyan ƙasa ko hayan gidaje ko makamantansu. Duka akwai su a musulunci kuma kamata ya aiwatar da su a inda musulmai suke rayuwa. To abin da ya sa za mu dinga jin abin wani bai bai saboda yanayin ƙasashenmu. duk da yake waɗannan abubuwan ko da turawa suka zo sun bari a ci gaba da gudanar da su kotunan shari'ar musulunci suna ci gaba da gudanar da abubuwa wasu da suke da alaka da irin waɗannan ba komai ne suka hana ba abin da suka hana kaɗan shine abin da muka ji a baya abin da shafi jinayat wato dokoki wanda suke islamic criminal law dokokin da suka shafi laifuffuka da hukunce-hukunce da musulunci ya da su na kisasi da ƙazafi da shan giya da zina da makamantansu waɗannan su ne turawa ba su yadda ba amma waɗannan suna ganin ba su wata maslaha a kai da aka sun bari a ci gaba da yi yadda aka saba wani hau zalika min al-mu'amalat al-muta'alliqa bil uqudi wal qabud wal qubud da abin da yake alaka da bayarwa ko karba na dukiyoyi fa innal adla fiha huwa qiyamul alimi alimina alamina la tasluhu dunya wal akhirah illa bi wato kulawa da adalci wajen cinikayya da saye da sayarwa da bashi da ainihin wato haya da abin da ya shafi wakafi da abin da ya shafi kyauta da kamfanoni da sauran duk mu'amala ta dukiya sawun dukiyar gwamnati ce ko dukiyar 'yan ƙasa ce kula da wannan a cikin shi da ake samun adalci tsakankanin mutanen duniya kuma duniya ba ta gyaruwa sai an yi wannan haka nan lahira ma ba ta gyaruwa sai an yi wannan na garmu yan Najeriya za mu kowa gane wannan game da duniya tun me ya jawo ƙasar mu ta rikice din nan kowa ya zama potential barawo da ya ja saboda ba a wata da dokoki da suka shafi kula da dukiyar mutane shi sa kowa fatan shi ya samu damar da zai sata kula da kyau gani jama'a mafi yawanmu da muke jin haushin wane ya corruption muna jin haushi ne saboda mu a beneficiaries ne ba ma cin moriyan corruption amma idan mun ci moriyan corruption zamu zo mu ce shari'a aka me ƙarya aka me masharranta ne zamu haɗu mai addu'a zamu haɗu mu ɗaukar mai lauya ko mun girman laifin da yayi ba sai an buga misali ba wannan abu ne a fili kowa yana kallo kowa idan na gidansu ne ko na garinsu ko ɗan uwansu ko wani wanda za su ci moriya abin ya je ya sa hannun shi a lalitar gwamnati ya dambuza to za a mai kabbara ne a ce ya kyauta daidai ya yi musamman ya zo ya gina masallaci ya gina asibiti yana taimakon marayu yana raba na ragon layya yana kaza yana kaza ya samu ofa ya rarraba to wannan mutumin kirki ne ko mu barra shi anini da aka yi wancan karan barawo dan fashi muna yara aka yi amma an ce mutanen garin san shi suke saboda in yi sata zuwa yake raba musu irin na jugunu yake wani fim da aka yi na indiya daɗin nan ko zuwa yake rarraba da aka mutanen garin suna son shi ba haka bane da ka ga ashe ƙarya muke yi jama'a da muke cewa ba ma son corruption muna kin shi ne kawai when we are not the beneficiaries we are not the desired beneficiaries so corruption nan na kuɗi ne ko na wani abu inda za mu samu wani a masallaci ne samu mukamin da zai dinga zuwa yana raba mana mukamai da kujerun umara kujerun aikin hajji ya samu ofa ofa ya rarraba mana za mu ga abin da yake daidai ne ko da ku a ce sunan wasu ne ake sokewa ake bamu sajincin da ya faru a ƙasar nan saboda duk wata barna da kai a ƙasar nan za ka iya sha kowace hukuma ce ta kama ka ya rage kusan da za ku yi negotiation da su abin da aka yi kowa ya sha gani shekara ta fi ashirin da biyar talatin ana yi kuma har an wayi gari za ka ga ya shiga cikin kalta ɗinmu cikin kaman imbued culture da ake haifan mu da ita cewa haka muke niyya ka duba ga tun daga dalibai a makarantu kana fira da su kowa Allah Allah yake gama karatun nan ya je ya samu inda zai makale ya cuta jami'an tsaro ne na farin kaya ne ma'aikatan gwamnati ne ma'aikatan kamfanoni ne malaman makaranta ne malaman asibiti ne ma'aikata ne a ofisoshin gwamnati ma'aikatan kuɗi ma'aikatan ilimi ma'aikatan tsaro da ma'aikatan safayo ma'aikatan ko'ina ɗalibai da ake ba su ƙungiyoyin ba su kuɗin ƙungiyoyin ɗalibai me suke yi su ma su ma zalunci suke da abin za ku haɗa hamsin talatin da sunan za a ɗan yi wani abu in ƙarshen shekara ta zo a yi walima in za a yi jarabawa a sauke ƙur'ani a yanka rago dan wannan abun ɗalibai suke a makaranta wanda aka ba financial secretary sai za a haɗa kai da treasurer su cinye kuɗin miliyan biyu miliyan uku ba haka ake yi ba to wannan in sun cinye miliyan biyu ya kake ganin ya ga miliyan ɗari a ofis ɗin shi tarin haƙi cinyewa sannan kuma laifin da mutum aka je gun jami'an tsaro da lauyoyi da 'yan sanda da alƙalai da ma'aikatan kotu za su yi su fitar da shi ya rage kawai su negotiation ya basu to shi sa aka waye gari wasu ka zama bandits wasu suka zama 'yan yahu wasu suka zama 'yan crypto wasu suka zama 'yan sane wasu suka zama kowa ya nemi hanyar da ya samu kuɗi ko ta halas ko ta haram ya ki halas ya ki haram wanda duk ya anshi mukami yanzu yake yin sata to kallon wawa yake ne da za a yi ba a zuga babu shi mata tsine mai albarka ta ce bai da albarka ga yi nan kowa ya samu ya kuɗi kai kai kai kasa yin komai ya aka yi wani da ya rike wannan mukamin shi ya samu kai baka samu ba za ga ma'aikatan asibiti su yi zalunci malam makaranta su yi ma'aikatan ofis ma'aikatan hukumar kare haɗira ma'aikatan hukumar bayar da lasisin mota ma'aikatan hukumar bayar da lasisin gida duk inda ka je abin da ake kenan na lamunce ma duk inda ka je makacin kasar nan da public da private haka ake da za ka gane wannan barnar ta shiga cikin mu ko ina ka kwatanta a san individual kai ma in ka bude shago ka sa provision ka dauko na tsayin ka saka shi ya kuke karewa da shi haka za ku zo kare ta uwa ta uba kuma kakan ku daya ka dauko shi ka saka shi wani ma kanin ka ne uwa da uba daya ka saka shi a provision ka bude shagon yogurt ka saka shi ko ka fara sai da pure water ko ka bude shagon sai da hatsi ka dauko shi ka saka shi kuke karewa zai nemi azurta kan shi ne kawai kuna kuna ha maza ha mata da mata masu siyan baro su bayar da masu siyan keke nafe da masu siyan mashin a taba da masu motocin haya duka tambaye shi suke karewa da ma'aikatan su jama'a dan kana da mota yanzu Sharon ko trailer ko wane ne ka je ka tambayi dangote ya kare yake karewa da ma'aikatan shi duk inda ka jefa abin da ake kenan me kawo wannan shine saboda ba a aiwatar da dokoki shine muhallin ba a aiwatar da dokokin da suka shafi tsara dukiyoyin mutane ni dai ban san wata ƙasa a duniya da ake wannan wakaci waka samu irin Najeriya ba wallahi ni dai ban sani a dan iya inda na sani a duniya ban san wata ƙasa da ake irin wannan kuma kuma ai ka tafi scot free wai in ba Najeriya nan ba Allah ma ya ba Najeriya arziki ne fa mai wa jama'a da ya kamata ce ta tsiya ce gaba ta yi ta zama bankrupt babu ko kwandala wallahi yadda in ka bude shago yanzu ka saka naira miliyan biyar ka zuba siminti ka dauko wani kasa shi ka ce zo hidimar simintin nan idan ka bashi shi baya bayan wata shida baka kulawa sai ka zo ga shagon empty shi kuma ka zance yayi gini a waje kaza yayi aure ya canza roba roba waye shi ma ta 1800 ce sabon iPhone da ta shigo gari sai kuma ya mai da kai matsiyaci to da kamata ce Najeriya ta zama haka amma Allah ne yake ci gaba da gudanar da ita sai kaga ana lissafin kuɗaɗen ma kamar kamar kamar khayar ba sa lissafuwa sai dai irin na ɗan an ce kace a ce dubu so dubu so dubu kaza sannan zaka gane gwaro gwari Allah shi kyauta to da haka jama'a in ba mu gyara kowa a matsayin shi inda kake ka gyara abin da kake na corruption ba to mu cire rai akan Najeriya ta gyaru mu cire rai kawai kowa ya je kokari ya gyara la ilaha illallah shi mutu da kalmar shahada kawai amma dai magana daɗi a duniya a Najeriya nan wallahi ba wannan karnin ba in dai kowa zai ci gaba da zalunci a inda yake ya tanin kuma ya daura wasu su je su gyara idan ta nake ganin dalilin da ake tsine musu albarka dan nake ga sun ce dalilin din na da tsine musu duk irin mu ne su ma kowa aka sashi dalilin anan wai ba zai an shi miliyan 5 din nan ba a saka dalilin yau tsakaninka da Allah kawo kanka adalci a biyo ka cikin tsakar dare a zo maka da kudi hard currency a ce ga wanda yake so ba za ka an samu mala'ika ne kai daga sama ka fado dole ka ansa dama ba gidan haya kake dama matarka tana da wani ciwo an ce za mata tiyata 150 kana ta neman abin nan baka samu ba sadaka a masallaci baka samu ba kuma ƴan siyasan nan da kuke esco shekara hudu baka taba ganin su ba shekara hudu wani shekara takwas ma ba gan shi ba sai kuma ya kawo maka wannan kudin ka ji karba dole ka karba dole baka uzurin ka karba ka karbi na dan takara A dan takara B ya zo da highest bidder ka karba wani ma ya zo ya ji labarin an kawo maka ya ƙara kawo dole ka karba shi sa gashi na wani a Kaduna da ba su zaɓe shi ba ya bi da da ƴan tauri ya shi kuɗin shi ya kyauta wallahi wallahi kuɗi ne haka zai ya bi saboda ƴan tauri ya ce wallahi su dame da kuɗin shi amma almuhim shine delegate ɗin nan da muke zargin su mu ma duka ƴan Najeriya irin su kuma yadda suka yi wannan corruption ɗin in an zo secondary election din mu da muke zagin su mu kuma kaza mu ba bi mu da dubu daya da omo da tiye shinkafa mu ƙara da jefa kura so that we are not ready for the change we are claiming we are not ready muna deceiving din kanmu ne kawai jama'a da haka abin da ya rage mana kawai dan Najeriya shine kokari ka bautawa Allah ka samu tsarkin tauhidi da imani kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai wannan don Allah so zaka zaka yi zaman zaka kiyaye lahirarka amma duniya dai gaskiya rakiya muka gaskiya duk wanda ya taba zuwa ta ƙasa ko kai ko a TV ma kake ganin wasu kasashe ka san mu dai duniya rakiya muka yawa ba, ba kamar muna rayuwa ne a wani karni kamar shekara 800 ko 600 baya irin stone age din amma wannan technological age da ake mu ba ma cikin shi tsakani da Allah Allah shi kyauta fa min al-adli fiha ma huwa zahirun ya'rifuhu kullu ahadin ya'qilu abin da ya shafi dukiya na adalci akwai abin da yake a zahiri yake duk mutum mai hankali ya san shi kuma zai gane shi wa huwa min al-ma'ruf kuma da gaskiya abin da Allah ya kira suna al-ma'ruf alladhi qala Allah ta'ala da Allah ya ce ya'murukum bil ma'ruf Allah yana umarnin ku da yin abin da yake sananne a cikin shari'a sananne a cikin mu'amala da al'ada ka wujubi taslimi samani alal mushtari kaman wajabcin in ka sayi abu a gun mutum ka bashi kuɗin shi ka san wajibi ne ka bashi kuɗin sa wannan abu ne na wajibi da aka sani kowa ya sani wa taslimul mabi'i alal ba'i sannan shi kuma ka dauki kayan ka bashi abinda mutum ya siya wajibi ne ka bashi shi kuma ya baka kuɗin ka kaga wannan baka bukatar wani ilimi yanzu zai ka san wannan wa tahrimi tatfifil makayili wal mawazin da kuma haramcin tauya ma'auni da sikeli kowa ya san haramun ne ko mutum bai hada tawali madauki ne ba ya san cewa haramun ne tauye ma'auni da tauye sikeli wa wujubi sidqi wal bayan da kuma wajabcin ka faɗi gaskiya a kasuwanci da kuma yin bayani game da halin abin siyarwanka in yana da wani aibi ka ambata cewa wannan abu da kuka gani yana da aibi iri kaza sutura ne abun hawa ne abinci ne ƙasa ne kayan noma ne duk abin da zaka siyarwa da wani yana da wani aibi da ya kamata ka bayyana wajibi ne ka bayyana wannan aibin wa tarimul kadhibi da haramcin ƙarya wal khiyana da haramcin ha'inci wal gishi da halancin ainihin wato almundahana wa anna ajza'al qardi wa anna jaza'al qardi al wafa'u wal hamd kuma kowa ya san in ya ci bashi abin da yake akan shi shine ya dawo da abin da ya ci bashin nan kuma ya godiya kowa ya san wannan wannan abu ne a fili ومنها ما هو خفي على العقول akwai kuma dokokin da suka shafi mu'amalar dukiya wanda sun boyi ga wasu hankulan hatta ja'at bihi shara'i'u kafin shari'a ta zo to ba san wannan ba wa shari'atuna ahlul islami shari'o'in da suka zo gabanin na musulunci da shari'a mu mu musulmai su ne suka zo suka yi bayani a gane cewa wannan abin ba kyau da can ana yin su da can kuma an dauka da kyau fa inna jumhura ma naha anhu alkitabu was sunna min almu'amalat ta'udu ila taqiqil adli wan nahyi an dhulmi dikkihi wa jilli domin kallo za ga cewa daukacin ababan da alqur'ani da sunna suka yi hani game da a ci gaba da aikata suna wato harkokin kasuwanci da hulɗoɗin yau da kullum an hana ne don tabbatar da adalci kuma don a hana zalunci dukkihi kankanin zalunci wajen lihi da kuma babba mithlu kaman aklul mali bil batil cin dukiyar mutane da barna allazi haramahu alquran alqurani ya haramta duk wata hanya ta cin dukiyar mutane bisa barna wa zakara jins jinsai qurani ya ambaci biyu daga cikin nau'in cin dukiyar mutane da barna su ne arriba wal maisir ya ambaci riba ya ambaci kuma caca ta daga cikin hanyoyin cin dukiyar mutane da barna kumithlu anwa'ir riba da kuma nau'o'in riba kala-kala riban nasi'a da ribal fadli da makamantansu wal maisir da nau'o'in caca allati naha anha annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mithlu bai'il gharin kaman cinikin garin wato ka sai abin da bai da tabbas abin da bai zo hannu ba bai da tabbas akwai garari a cikin sa wa bai'i habalil habala da kuma siyan dan da cikin ciki shine habalil habala ka gara kuma tana da ciki sai ai ciniki a ce to ka sai jikanta idan ta haihu yadda ke cikin cikin da ita ma ta girma ta haihu to jikace taka shine habalil habala cikin ciki kaga wannan akwai kan tafi a cikin shi masu ma asara to an hana wannan wa bai'it tsairi fil hawa da siyan tsuntsu a sama ka siya agun mai mai mai mai farauta sai ka biya sannan ya harbo in ba in ba same shi ba fa ko kuma ka harbo shi ka girman shi bai kai da kake tsammani ba fa sannan wasamaki fil ma da siyan kifi a ruwa ba siyan kifi a ruwa sai dai irin wannan da kana ganin shi irin wannan ruwan na na font kaga wannan kana ganin shi ba irin za a shiga ai su bane wannan kifi kana ganin shi zaka zaka iya siyan shi an san nauyin shi an san irin sa amma wanda za a ce to a siya ku siyan min da iya wannan gaban ruwan ni kuma na shiga na kama duk kifin da ke ciki in kifin suka watse ba suka baka waje kaga sai asara ki da haka wannan ma ba a yadda ba walbai ila ajalin ghairi musamman da kuma yin ciniki zuwa wani lokaci da ba ambata ba ku yi ciniki da mutum da sunan za a kawo kaya ba a san san da za a kawo ba ka biya kuɗi amma ba san da kaya za su zo dole zama ajalin ne musamman ko ka ba da kaya ba san za a ba da kuɗi ba wa bai'il musarra da ainihin siyan gyaran hantsa shine musarra mutum ya ga saniya ko raƙuma ko tinkiya da cikakkiyar hantsa akwai abin da suke mata za a yi mata allura a zamanance ko kuma a da akwai abin da ake shafa mata a cikin hantsa ta sai hantsa ta cika sai zama ranar farko da rana ta biyu za a tatsi nono mai yawa sai a ɗauka tana da wadataccen nono don kuwa an yi mata wato gyaran hantsa ne wata kuma an aje ta ne kwana uku ba a tatsi ta ba to za ga ana yi ma shanu ma haka yanzu za a ba su abin da zai kumbura musu ciki sai ka ɗauka ƙaton bijimi ne kake janan ko iska ce tusa ce kawai a cikin shi wannan duk yana daga cikin gyaran hantsa an hana wannan cinikin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka siya ka zo ka sai saniya ka je ka tatsa kwana ɗaya biyu ka gane ashe nonon kana tsammanin za a dinga samun lita ashirin ashe lita biyu ne to za ka iya dawowa da ita in ka gaba ta ma ba ka biya kuɗin wannan nonon ka tatsa ka biya su su kuma su dawo maka da kuɗinka in kuma da kana ganin tayi maka kana iya ka riki mana idan ka sayo wani abu sai gan da wani aibi to in kaga ka hakura kana iya ka riki ka je ka sai abun hawa ko kayan abinci ko ka sai wani sutura ko ka siyo wasu kayayyaki sai ka zo kaga a ciki akwai wani aibin da ba haka ke tsammani ba to idan ka ga dama kana so kana iya ka ci gaba da amfani da shi alal misali yanzu zaka ji shagon masu da kyalle sun sa wasu fitilu na yaudara ka kasa gane kala abin da ka siya sai ka ɗauko hula kana tsammanin kala kaza ce ko atamfa ko kyalle sai ka zo gida ka ba wannan kala bace to malam ta ce shikenan ba komai ta yi sai a barta a tayin dama kala ce kawai ko mun gane ko kuma ka je ainihin wato ka siyo babur sai ka baka tara an ce maka ba mai shan mai bane sai ka baka tara ashe dan banban shan mai ne da shi sai ka koma mun tsakayin su kace bayar wannan kake so ba a baka mara shan mai ko da ka ga cewa ka hakura shikenan sai ka bar shi Allah shi kyauta yace a wa bai'il mudallas da ciniki wanda yake an an yi rufa rufa amma rufa rufa a siyan maka da wani abu kamar yadda muka yi misali yanzu misali ana siyarwa da mutane abubuwa da yawa da sunan sababbi a shekakan abu da yawa na'urorin nan wayoyi TV babur mota yanzu kana zuwa birane akwai inda ake zuwa mota a mata wankan tsarki a tattanza mata abubuwa da ba sai a ce kwatance direct nan kuma sai da sai da wani ya hau alama ta ba hatsari da ita haka waya ake mata a canza na a canza can haka kwamfuta to duk wannan shi ake nufi da tadlisi ko kuma shinkafa irin da yake dinnan ba ƴan gwamnati bace ba ƴan Thailand bace a je a soya ta a ce maka ƴan Thailand duk wannan ciniki ne na tadlisi an hana wa bai'ul mulabasa da mulabasa shine a ce a irin da ake yin komai goma da abin da ka taba shi ka siya a ga suna aje kawai ka rufe ido ka taba da abin da ka taba shine naka ko a ce wata kalanda ce zaka yaga ka duba lamba duk lambar da ka dauko shine kayanka shine mulabasa an hana wannan wal munabaza da al munabaza shine wanda suke na wurgi din a jahiliya suna yin shi zaka biya kuɗi sannan ka dauki daukowa ka wurga iya inda ta tsaya iya kayanka kenan ko abin taba shine iya naka duk wannan shi ma babu babu kyau wal muzabana ita ma nau'i ne na wancan irin cinikin wal muhaqala da al muhaqala shine wato ka saida alkama ko dawa wanda ke cikin zangarniyarta take matsayin misali dami dami ka saida su ka anshi wanda aka riga aka tashi wanda aka riga aka sussuke aka sa a buhu shi ma wannan an hana wan najj da kuma a annaja shine cinikin ba da ruwa kana ga kayan aje za a siyar sai wani ya zo dama yaron mai kayan ne ana ganin ka ce kana son wannan kayan sai wani bai taya ya ƙara kuɗin sai kuma a ce ba a siyan mishi ba sai ya tafi da kai kuma dole kai ta yi na sama da wannan mun gane ya riga ya taya wannan ragon da kake so ɗan ragon dubu arba'in ya riga ya taya dubu arba'in da biyar da kayan kuma ya ce a albarka ya huce haka sai ya kama hanya ya ci ko kuma kana cewa kana sace to yanzu dai kana ciwo ta 45 ya riga ya baka ruwa kenan aka suke cewa ya baka ruwa koranci go yawa koranci ko dan kore shi zai zagayo bayan ka sai 48 sai zagayo sai a bashi 3000 sama wannan duka shi zaga mutane su ta neman kuɗi ba sa yin arziki jama'a sai ta neman kuɗi har har su mutu ba su yi arziki ba saboda kuɗin ba na halas bane dama a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin alamun tashin alkiyama za a wayi gari mutane ba su damu ta ina suke samun kuɗi ba damu su dai ko su samu kuɗi ba damu su halas ko haram inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan kuma abinda da ake cewa shine da aikin hukuma ne fa jama'a dole zama a kasuwanni akwai jami'an gwamnati da masu farin kaya da masu bi suna sa ido suna hana waɗannan abubuwan amma kaga babu idan ma akwai su su ma za su ashi kamashin su ne kawai su wuce da za ka je yanzu a ce wani ya kun yi ciniki da wani ya cuce ka ka je gun yan sanda ko ya kware ka ko ya cutar da kai ko ya maka 419 ko ya sa ka a cikin crypto sai sun ƙara rubutawa da kai da su za a da rubuta da kai Allah shi kyauta wa bai isamari kabla an yabduwa qabla aw qabla buduwi salahi da sai da dan itace kafin nagartarsa ta bayyana kaman mangoro ko ayaba ko inabi ko lemo ko rake ko makamantan su bai halarsa a siyar ba har sai an tabbata an tabbatar da cewa ya tsira ya riga ya kai labari akalla a ce ya bura to sannan sai a siyar in ba haka ba yana wani bala'i na iya zuwan mai yanzu kamar irin noman rani da yake jama'a sai kaga iska ce kawai za a yi tara ta duka amfanin ko wani cuta ya zo rana ɗaya wasu ƙwari ko wani tsiro ya tsiro a jikin gonar gaba ɗaya bata ta gonar masara ko gonar kabeji ko gonar karas duk mun san wannan lokaci kankani bayan da bayan an riga an gama zuba dukiya don kai da ka zuba dukiya ne kai asara dama ka san cewa ciniki kasuwanci ne akwai riba akwai faduwa amma kaka siyo wani sai ya tabbata cewa wannan amfanin ya ya rika ya kai yace wa ghairi zalika da ire-iren waɗannan wahiya nahu 40 nau'an min al-bay wani ciniki ne kala daban-daban wajen kala 40 in ka koma mu wada tema malik za ka gansu da dama ya kawo su haka ash-shafi a cikin al-um haka al-imam an-nawawi a cikin majmu' sharh muhaddab kai da kusan dukkanin littafai na malaman musulunci mutawwalat hasali ma za ka ga su kansu turawa sun kufa abubuwa da dama a cikin waɗannan harkokin kasuwancin sun zuba a cikin contract law din su saboda musulunci ya kai matuƙa wajen tantance su da bayani akan cewa ga yadda za a yi a kafa shaidu a rubuta a sanya lokaci sananne a biya akan kari in ba a biya ba abu sawu a yi kaza a yi kaza a yi kaza saboda a kiyaye dukiyar mutane domin kiyaye dukiya yana daga cikin alkulliyatul khams kamar da muka faɗa a baya a wasu darussa yana daga cikin ababen da suke dole dole hukuma ta kiyaye alkulliyatul khams amma yanzu ka duba ga jama'a yadda kowa yake zaman zaman kanshi yanzu akwai hukuma wata take ta sa abin take yi ransom da ake biya kudin fansa ba zai biya shi a ce an kama wani dan uwanku sai kun biya kudi wani dan damfara ya damfari wasu ya kawo kaya kasuwa marasa kyau ya marmaza ya anshi kudi ya wuce a rasa yadda za a yi da shi shikenan fa sai dai Allah isa inda babu lahira kana jin wasu za su hakura zama ba sai dai a ci yaki ba yaudara iri daban-daban da mutane suke yi mutum ya zo fili ba nashi ba ba a bashi dillanci ba ya sai da filin wani ya ba wani fake takardu guda nawa ake a wannan zamanin sai ka tarar mutane uku an sai musu da fili daya sai wani ya zo ya kawo bulu a je a ga wani a ce ga filin gatan an kawo an kawo kayan aiki kowa ya zo da takarda ya ce ga tashi a nemi dillalan a rasa su mai anguwa shi da yaran shi kayan shi kawai ya saka stamp a zo a yi ta rikici a rasa filin waye ana yin wannan akan filaye ana yi akan gonaki ana yi akan hatsi ana yi akan ragen kuɗi kai a ƙasar nan fa akwai masu buga kuɗin jabu ma da kuɗin jabu da masu yin rufa ido da masu gasuna abu iri daban-daban duk waɗannan kamata ya ce an kama su an kwaci dukiyar mutane an mayan musu amma kaga sai dai kai Allah isa duk wanda yanzu aka cuce shi aka mai irin haka aka aka sai maka da filin da takaddun na bogi ne idan baka kai karfin ɗaya wanda ya sai filin ba sai dai kai Allah isa kawai na zuba kuɗin ka hala a dashi ka shiga hala zuwa kai ka sai da gonar gado ka zo ka kundige ka sai fili miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar wani ya zo takarda original ya ce tashi kai ma ga taka original an tafi hukuma an je an yi ronin search an ce taka fake shikenan fa ka ja banza kawai ba an sai maka da ba komai to wannan duka alhakin hukuma ne ta kwatawa da mutane yancinsu in ba haka ba za a ci gaba da haifar da 'yan ta'adda iri-iri jama'a dan ka in ka binciki tarihin abin da ya faru fulani suka lamai ta da akwai irin wannan an ta zalunta su an kwace musu gonaki an kwace musu dabbobi an kashe musu babu abin da aka yi da aka sai zuciya suka kekashe kawai suka to gara su ma su zama kawai su zama yan yan yan bala'i yanzu akwai wanda aka cuce shi wallahi tallahi ina na kararo yake fara ba wai ya cuta ba da zai samu kahon nan na tashin alkiyama wallahi zai kusa shi ko lokaci bai duk aje a mutu kawai gaba daya da haka wani zai je ya kisa wani zai je ya sa boka ya ainihin wato murguda bakin wancan babu abin da ba a yi haka zama ku duba ga irin zaluncin da ake ta neman aure sai iyaye su an shi kayan wane su an shi kayan wane su an sadakin wane su an shi sadakin wane sai ku zo ku uku a hada ku akan neman aure daya kuma dole an san daya za a ba ku uku nan wanda zuwa late kuma kawai zo da karfin arziki shike da sai a bashi in ya yi mutunci a cikin abin da ya zo da shi a sassan muku inda mutunci ba shi kenan to wani in ya ji haushi sai ya je gun boka sai a aiko da mata aljini shi kenan a hana ta zaman lafiya a gidan aurenta duk wannan yana faruwa sai mai ke kawo haka shine sakaci da ake yi aslan wajen kula da dokokin dukiya za a yi wa masu albarka kamar yadda muka sha faɗa ba za mu iya gyara wannan abun ba a iya mudin nan amma yi kokari a duk inda muke mu gyara duk inda muke a masallacin mu ko a wata majalisar mu ko a wani kwamitin mu na kakkawa ko na adashi ko na irin abin nan da ake yi contribution da ake ce mishi cooperative a wajen wata sana'a mu mu yi kokari mu kiyaye amanar dukiya jama'a mu yi kokari dan tunanin makoman mu a lahira da kuma samun salamu mu a duniya idan an danka maka duke wasu marayu ƴaƴan wanka ko kannanka ka tsoron Allah ka kiyaye ta idan matarka ta danka maka wata duke ta tagada ka juya mata ka tsoron Allah ka kiyaye ka dinga tuna cewa wannan dukiyar za a yi maka hisabi akan ta a lahira min aina kasabaha wa fima anfaqaha ta ina ka samu kuma ina ka ciyar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wani ya zo mun fa alhalin ya san yayi yaudara a duniya ko yayi cuta ya zo da akuya tana kuka ko saniya tana kuka ko dukiyar mutane ya dauke da ita ya dauka zan cece shi zan cece shi mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba za a bar taron alkiyama kowa ya tafi inda zai je ba sai an dawo da duka mazalim duk wanda yayi wata cuta karama ko babba sai an dawo da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi musulmi yake cewa idan aka cuci bawa yace Allah ya isa to wannan addu'a da zai ce Allah ka kwata ma hakki na gun wane ba ta ma tsayawa a gun mala'iku ba kuciya take tare gurin Allah tana zuwa kuma Allah zai mata kirari ya ce lalle ni ne isasshen kuma zan ba haƙƙin wannan bawa nawa ko ba yanzu ba mana ko da kaga Allah bai bi maka haƙƙin ka a duniya ba ka tabbata Allah zai maka haƙƙin ka a lahira haƙƙin kana nan a lahira Allah zai kansa maka shi intact ba zai ainihin wato ciwon kai ba za mu saurara nan saboda tsoron lokaci Allah ya kama darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله